الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na loga musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna shida ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta sha shida wadda ake kiranta da suna almagribiya wanda an danganta ta ne ila biladul magrib wanda bayani ya gabata idan aka ce biladul magrib ya hada waɗannan ƙasashe a wancan lokaci jazair da libya da tunus da morocco da su andalus da sauransu kamar yadda in aka ce biladul mashrik sham an gane ko biladul mashrik wato shine abin da ya shafi suriya da lubnan da urdun da filistin kuma su ne ake kira biladul sham don haka insha Allahu darasi na yau za mu tashi farkon makama ta sha bakwai قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة السابعة عشرة القهقرية ما لم الله يجي كان سنة فدا wannan makama ce ta sha bakwai mai suna wato alkahagariya a hausa kenan mai da baya da baya domin kalimar an ambace ta wannan asalin kalimar daga kahakara ne idan aka ce kahakara wato shine yi da baya da baya ita wannan makama an ambace ta da wannan suna domin ta kunshi wata wasiƙa wasiƙar da za a iya karanta ta daga ƙarshenta har a zo farkonta kamar yadda ake karanta ta daga farkonta zuwa ƙarshenta wasiƙa ce kuma wadda ta ƙunshi lafazi mai tan yadda za ka karanta ta daga farkonta har ka kai ƙarshenta to daga ƙarshen kana iya karanto ta ka dawo farkonta kuma ba tare da ma'ana ta canza ba to shine ya kiraye ta da suna alƙahƙariya mai da baya da baya haddasa alharis ibn hammam alharis dan hammam ya ba da labari annahu qala shi yake faɗa lahabtu fi ba'd matarihil baini wa maqamihil aini فتية عليهم سيم الحجا وألاوة نجوم الدجا yake faɗa yake cewa lahaztu na hararo fitiyatan wasu matasa alaihim simal hija waɗanda a jikinsu akwai alama ta cikar hankali wa ɗulawatu nujumi duja da kyawu irin na taurarin duhun dare a ina ya hararu su ya ce fi ba'abi maɓarihil bayani wato a cikin shashen majefa ta rabuwa da gida wa maƙamihil aini da wurare waɗanda suke na hangen idanu ma'ana inda mutum yake hange yake kwaɗayin samun wani abu lafazin matsari jam'i ne na matsara kamar yadda matsami jam'i ne na matsuma wanda kalima ta matsami an ciro ta ne daga abbanhu abbanhu shine wato kwaɗai ka ringa hangen abu wanda kake kwaɗayinsa to shine anan ya ce lahavtu wato na hararu fitiyatan wasu matasa alaihim simal hija tare da su akwai alama ta cikar hankali daga zaran kagansu kaga mutane waɗanda suke natsatsu wa ɗulawatu nujumi duja da kyawu irin na taurari na duhun dare a ina ne ya hararo waɗannan matasa shine ya ce fi ba abu maɓarihil ne. a cikin shashen majefa wato ta rabuwa da gida me yake nihi wato a cikin tafiye-tafiyensa na yau da gobe wa maƙamihil aini wato da mahanga ta idanu ma'ana inda yake kwaɗayin samu waɗannan matasa wa fi mumaratin mushtaddatil hububi wa mubaratin mushtaddatil ulhubi wato su waɗannan matasa fi mumaratin suna cikin wata gaddama mushtaddatil hububi wato mai matukar motsawa lafazin alhubub shine wato motsawar iska kamar yadda wani mawaƙi yake cewa hububun rihi ya ha hisani wa ka'asul mauti yuska bisinani wa zikiri sha'i'un fi kulli ardin ala barbil masalisi wal masani ya ce hububun rihi ya ce motsawar iska iska guguwa ya ce ya sibi uha hisani cayi doki na tsere mata yake wa ka'asul mauti ya ce gidauniyar mutuwa yusuka bisinani ya ce da tsinin mashi na ake shayar da ita ya ce wa zikiri sha'i'un fi kulli ardin ya ce na a kowace ƙasa ya watsa an san da ni ala darbil masalisi wal masani a bisa ƙwarewa a wajen kaɗa molo wanda yake mai tsirkiya biyu da mai tsirkiya uku sai yake cewa a wannan a kudu mawaɗi allauka na fi ha sulaimanu lahaba minal makani illa kasancewar wannan baiti nashi akwai ƙetare iyaka to shine ya ce wa hun fi mumaratin wato waɗannan matasa suna cikin wata gaddama mushtaddatil hububi mai tsananin motsawa wa mubaratin wato da wata gasa an gane ku me kuke faɗa mata yan kwallo kwantirko wa mubaratin ya ce da wata gasa mushtaddatil ulhubi wato mai nisan sukuwa idan aka ce ulhub shine sukuwa kamar yadda imrul qais yake faɗa a cikin waƙarsa wadda farkonta khalilayya murrabi ala ummi jundabi nuqaddi lubanatil fuadil mu'azzabi a can yake cewa falisaqi ulhubun walisaudi dirratun وللزجر منه وقو أهواجا من أبي يتي فللساق ألهوب وللصوت درة وللزجر منه وقو أهواجا من أبي to shine yace wa mubaratin da wata gasa mushtaddatil ulhubi wato mai nisan sukuwa hawal muhadarati shine yace fa hazzani لقصدهم هو المحاضرة واستهلاء جنى المناظرة hawal muhabarati son zama da malamai wastihla'u janal munazarati da neman zaƙin ‘ya'yan itacen tattaunawa ta ilimi, fahazzani sai ya jijjiga ni liƙasdihim domin nufatarsu. Lafazin fahazzani ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla tusaƙil alaiki ruɗaban janiya. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأن ألك عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤكل shine ya ce hawal muhadarati son zama da malamai wasu hila'u da neman zaƙin janal munazarati ‘ya'yan itaciya na tattaunawa ta ilimi, fahazzani sai ya jijjiga ni liƙasdihim domin nufatarsu, domin ni mutum ne mai kwaɗai neman ilimi a kowane lokaci. falan malata haƙtu bi rahaɗihim wanta zamtu fi simɗihim lokacin da na haɗu da jama'arsu. wanta zamtu na tsaru fi ihim a cikin zirinsu an gane ko falan malta haƙtu lokacin da na haɗu bi rahadihim da jama'arsu ƙalu ya shu'aibu ma wannan da can walaula rahaduka larjamnak wa ma anta alaina bi aziz shine ya ce falon malta haƙtu lokacin da na haɗu bi rahaɗihim wato da jama'arsu wanta zamtu na tsaru fi simɗihim a cikin zirinsu idan aka ce simd shine zare wanda ake shirya gwalagwalai da tsakiya a cikinsa me yake nihi a nan kinaya ce ma'ana na zo na zauna gadan-gadan a cikinsu ƙalu sai suka ce da ni a anta mimman yugula fil hajja shin wai kai kana daga cikin waɗanda ake jarraba su a fagen daga wa yuliki dalwahu fid dila mutumin da ke wato jefa gugansa a cikin guguna ma'ana wai kai ma malami ne kana da abun faɗa an gane ko me suke nihi da anan alhayya fage wanda yake na ilimi shine suka ce masa a anta min manyu bula fil hajja wai shin kai kana daga cikin waɗanda ake jarraba su a fagen daga idan aka ce alhajja shine fagen kwama kamar yadda wani mawaƙi yake cewa akhaka akhaka inna malla akhallahu kasa'in ila alhajjabi gairi silahi ala wa inna ibn ammi almar'i fa alam janahahu wa hal yanhadhu al-bazi bi ghairi janahi shine suka ce masa a anta mimman yubla fil hayja shin kai ma kana daga wanda ake jarrabawa a fagen hama wa yulqi dalwahu fid dila mutumin da ke jefa gugansa a cikin guguna ma'ana wanda yake da ta cewa shi ma ya faɗa a saurare shi kuma a faɗa shi ma ya saurara lafazin addila jam'i ne na dalwun kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa ma talabul ma'ishati bit tamanni walakin alqi dalwaka fid dilahi taji'u bi mil'iha yawman wa yawman wa ta'at wana taji'u bi mil'iha yawman wa yawman wa ta'tika bi ham'atin wa qalili ma'i yace wa ma talabul ma'ishati bit tamanni yace neman abinci ko ba guri bane ka zauna ka miƙe ƙafa ka ce ai bakin da Allah ya tsaga ba ya hana shi abin da zai ce ce walakin alki dalwaka fi dilali jefa guganka a cikin guguna yadda kowa ya tashi ya fito da farar safiya domin neman abinci kai ma fito ya ce ta ji ubi mil iha yauman wa yauman ya ce wata atika bi ham'atin wa kalili ma'i wata rana ka zo da guga a ciki wani kuma wata rana wato da diddiga za ka zo wata rana a samu wata rana kuma a rasa shine yace fa qultu sai na faɗa sai na ce bal ana min nadharatil harbi la min abna'i ta'ni wa darbi sanadi ni ina daga cikin yan kallon yaki an gane ko ni ina daga cikin masu kallon yaki la min abna'i ta'ni wa darbi bana cikin ma'abuta sukar mashi da saran takobi ni ba mayaki bane amma ina cikin yan kallon yaki ya ce bal ana sanidi ni min nazaratil harbi ina daga cikin masu kallon yaƙi la min abna ibba'ani ba na cikin ma'abuta sukan mashi wa barbi da saran takobi me za a yi fa agrabu an hijaji sai suka kau da kai wato game da jayayya ta ga ya can afa na diribu an kuma zikira safhan an kuntum kauman musrifi fa'adrahu an hijaji sai suka kau da kai wato gabarin jayayya ta wa afabu fitahaji wato suka kwararu suka kwararu fitahaji game da zauranci gaya can fa'i za a fadutun min arafatin fazkurullaha inda al haram kuma da faɗarsa wa mata kuni fi sha'anin wa mata tulu minhu min ƙur'anin ولا تأملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه shine yace wa afadu sai suka kwararu fitahaji wato a cikin zaurance wa kana fi buhubuhati halqatihim ya kasance a cikin tsake tsakin halqatihim wato taron wa ikilili rufqatihim wato da tuntun rufkatihim wato jama'arsu idan aka ce ikilil shine wato tuntu kenan kamar yadda hula zanna ake mata wannan tuntu shine ake kira ikilil me yake nihi a nan kenan a cikin tsaki tsakinsu domin tuntu an taɓa yin shi a gefe a tsakiya ake yin shi shine ya ce wa kana fi buhubuhati halqatihim wa ikilili rufqatihim shaykhun an gane ko shine kenan yace yace wani dattijo ya kasance a cikin tsake tsakin taron su wa ikilili rufqatihim kuma a cikin tuntun wato rufqatihim jama'ar su akwai wani dattijo kad baratul humumu tabbas yace bakkan ciki sun fike jikinsa lafazin baratu min albari ne idan aka ce albari shine fika an gane ku shine suke cewa baral kalama ma'ana ya fike alkalami qad baratu alhumum wato bakkan ciki sun fike jikinsa walau wahathu samumu wato iska ta zafi ta gumi walau wahathu wato ta jirkita masa kama duk launinsa ya canza hatta ada an halamin qalamin wa aqhala min jalamin wato har ya koma yafi alƙalami ke ƙasa an gane ko yafi alƙalami rama hatta ada an halamin qalamin wato har ya zamanto yafi alƙalami rama lafazin an halamin an-nuhul ne an-nuhul rama kenan wa aqhala min jalamin kuma yafi almakashi wato ke ƙasa idan aka ce jalam shine wato almakashi wanda a turancin faransa ake ce masa sizo kenan wa aka hala min jalame wato ya fi almakashi ke ƙasa illa annahu kana yubdil ujaba idza ajaba wa yunsi sahabana kullama abana sai dai ya kasance yana bayyana wato abun matukar mamaki idan aka ce al'ujab abinda ya kai matuka a wajen mamaki a ja'ala la'ali hata ilahan wahida inna haza da shai'un ujab illa annahu sai dai cewa shi kana yubdil ujaba ya kasance yana bayyana abun matukar mamaki za a jaba idan ya ba da amsa duk amsar da zai bada idan an yi masa tambaya to yakan zo da abun mamaki wa yunsi sahabana kuma yakan mantar da jama'a wani ne ma sahabana wa'il kullama abana a duk lokacin da ya bayyana wanda sahabani shi ne suke buga misali da shi a wajen fasaha an gane ku shi ne akhdabul arab wanda ya fi kowa ƙwarewa a wajen iya huɗuba a cikin larabawa kamar yadda yake faɗa laqad alima al-hayyu liyamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha shine yace fa ujibtu wato sai an gane ku shine yace wa yunsi yana mantar da jama'a sahabana wane ne ma sahabana wa'il kullama abana a duk lokacin da ya bayyana fa ujibtu bima utiya min al-isaba wa tabrizi ala tilka al-isaba yace sai aka kayatar da ni bima utiya game da abinda aka bashi min al-isaba na dacewa a cikin zanci ma'ana irin baiwar da Allah ya masa na dacewa a wajen zanci sai aka kayatar da ni watabrizi da shiga gaba ala tilkal isaba wato ga wannan jama'a ya zamanto sai gashi shine a sahu na gaba a farko wa ma zala yafdahu kulla mu'amma wato bai gushe ba shi wannan dattijo yana kware kulla mu'amma dukkan wani abu wanda yake rufaffe wanda yake koyayye wa yusni fi kulli marma kuma yana kashewa game da duk abin da ya jefa an gane ko duk abin da ya jefa sai ya kashe shine yace wa yusmi yana kashewa fi kulli marma game da duk abin da ya jefa ila an khalati al-ji'abu wa nafida as-su'alu wal jawabu har aka kai lokacin da al-ji'ab kwari na jama'a wato khalat an khalat wato tawohinta babu karan kibiya babu komai a ciki kowa ya zazzage ma'ana duk wanda yake da abun faɗa ya faɗa wa nafi da su'alu wal jawab tambaya da amsa ta ƙare kwata-kwata lafazin alji'ab jam'i ne na ja'aba idan aka ce ja'aba shine kwari gidan da ake sanya kibiyoyi kenan an gane ko shine zuru wanda ake sanya kibiya karan kibiya a cikinsa shine yace ila anakala ila anakalatil ji'abu har aka kai lokacin da kwari na jama'a wato yawohinta game da kibiyoyi wa nafi da su'alu wal jawabu wato tambaya da amsa ta ƙare kenan duk wani mai abun faɗa ya riga ya faɗa فلما راى انفاض القوم واضطرارهم الى الصوم yace lokacin da ya ga wato kakkaɓewar jama'a game da birgaminsu waɗirarahun wato da fakuwarsu ila saumi da fakewarsu ila saumi zuwa kawaici lafazin infab kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko a san'aniya wato shine karewar guziri lokacin da matafiyi guzirinsa ya kare yana kakkaɓe birgami shine ake amfani da kalma ta infaq shine yake cewa badiyal infaqi ina mai bayyanar da kakkaɓe birgami na shine yace falamma ra'a lokacin da ya ga infadal qaumi kakkaɓewar mutane game da birgaminsu ma'ana komai ya ƙare kinaya ce ma'ana duk wani abin da suke da shi na faɗa sun faɗa ba abin da ya rage waɗirarahum da fakewarsu ila saumi zuwa kawaici yana daga cikin ma'ani saum a larauci shine as-sukut ko ka ce al-imsak kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa حكاية عن قول أمته مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام الرد بالمطارحة وتسيا مسجر وايد كمان وانكا شوى أزو أي مطارحة مطارحة وتوتهنيا شوى دكتي تنيمين إلمي a zauna malami yana jifo tambaya da amsa ɗalibai kuma suna karba an gane ku yana jiho musu masail shine ake kira da muqaraha arraba sai ya musu jurwayi da kaman wanka ga ya can wala shunaha alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum shine arraba sai ya musu jurwayi da kaman wanka bil mudaraha cewa a zo a yi mudaraha wasta azana fil mufataha kuma ya nemi izini game da farawa faƙalu lahu sai suka ce da shi habbaza ya matuƙar so da ƙauna ga wannan abin da ka nema wa mallana biza wane ne zai lamunce mana haka ma'ana tuntuni sun ba shi izini cewa a yi muɗarahar kuma shi ya fara faƙala sai ya ce da su a ta'arifuna risalatan arduha sama'uha wa subuhuha masa'uha yace shin kun san wata wasiƙa wanda ƙasarta ƙasanta shine samaniyarta ƙasanta shine samaniyarta wa subuhuha safiyarta masa'uha ita ce yammarta ma'ana safiyarta ita ce maricinta kamar yadda kuma ƙasanta shine samaniyarta ita wannan wasiƙa ya ce nusijat alamin walai ne an saƙa ta wato akan takala biyu minwal shine takala karan masaƙi kenan wanda yake jefawa ya shiga nan kuma sannan ya jeho shi nan ya cafe an gane ko ita to da wannan takala biyu aka yi ta ya ce nusijat alamin walaini wasiƙar da aka saƙa ta wato a bisa takala biyu wata jallat fi launaini kuma ta bayyana a cikin launi biyu wa sallat ila jihataini kuma ta yi sallah zuwa jiha biyu wa badat za ta washi haini kuma ta bayyana ma'abuciyar fuska biyu ce in bazagat min mashriqiha idan ta hudo daga gabas kinta fanahi ka bi raunaqiha kyawanta ya ishe ka wa in qala'at min maghribiha idan ku ta hudo daga yammacinta faya li ajabiha ya matukar mamakinta qala sai yake faɗa fa ka annal qauma rumu sumati aw haqqat alaihim kalimatu insati ka ce wannan jama'a wato an jefe su bisumati wato shine da kawaici aw haqqat alaihim kalimatu insati ko kuma ka faɗa ka ce kalima ta yin kawaici ita ce ta cancanta a kansu an gane ko? فما نبس منهم إنسان ولا فاح لأهدهم لسان yace fama nabasa minhum insanun babu wani mutum daga cikinsu wanda lebansa wato ya motsa an gane ko annabs shine wato motsawar lebe ma'ana kinaya ce babu wanda ya yi magana a cikinsu shine yace fama nabasa minhum insanun babu mutumin da leɓansa wato ya motsa daga cikinsu wala faha li ahadihim lisanun babu halshe na ɗaya daga cikinsu babu halshen da ya yi zance daga cikinsu a cikinsu shi ne ce wala faha li ahadihim lisanun ba halshen da ya yi magana wato ga ɗayansu fahina ra'ahum bukuman kal an'ami wasu mutan kal asunami lokacin da ya gansu sun bebance sun zama bebaye kal'ana'ami tamkar dabobi fahina ra'ahum lokacin da ya gansu bukuman sun zama bebaye kal'ana'ami tamkar dabobi wasu mutan sun yi shuru kal'asinami yadda ka san gumaka sawa'un alaikum a da'autumuhum am antum samitun shine yace wasu motan sun yi kawai sun yi shuru kal asnami yadda ka san gumaka qala lahum sai yace da su qad ajjaltukum ajalal idda tabbas yace na jinkirta muku ajali wanda yake na idda imma iddatul wafa ko kuma iddatul talaq wa arkhaytu lakum diwal diwalal mudda ko diwal yasa yawa wa arkhaytu lakum diwalal mudda yace kuma na sakar muku da igiya wato ta sauraro shine ta jinkiri na sakar muku igiya ku je ku yi nazari an gane ko lokacin da ya ga sun kasa kowa ya yi shiru shine ya ce musu to kada ajaltukum ajalal idda tabbas na sanya muku ajali ajali irin na idda in ma wata uku ga idda ta saki ko kuma wata hudu da kwana goma ga idda wadda take ta mutuwa wa arkhaitu lakum iwalal mudda kuma na sakar muku da igiya wadda take ta sauraro thumma hahuna majma'u shamli wa mawqiful fasli yace sannan ku san da cewa wannan gu shine mahada ta haduwar mu idan lokaci ya cika wa mawqiful fasli kuma shine matsaya ta rabe hukunci anan za a san wane ne wanda yake mai da'awar ilimi alhali ba malami bane da wanda yake kuma malami ne na hakika kenan anan za a rabe hukunci sai ya ce fa in sama hat khawatirukum madahana wa in saladat zinadukum qadahana yace idan tunaninku wato ta yi baiwa kun zo da wani abu wanda yake mai ƙayatarwa yace madahana mu yaba wa in saladat zinadukum in ku ashanarku wato ta sandare ta kasa kyastuwa yace kadahana mu mu kyasta wa in saladat zinadukum idan ashanarku idan aka ce zinadi shine dutsen kyastu wanda ake kyasta wuta a wancan lokaci shine a yau kenan ake kira da ashana shine yace wa in saladat zinadukum idan har ashanarku wato ta san dare ta kasa kyastuwa ya ce kadahana ya ce mu mu kyasta faƙalu lahu sai suka ce da shi wallahi malana fi lujjati hazal bahari masba wala fi sahilihi masra suka ce masa rantsuwa muke da ubangijinmu malana fi lujjati hazal bahari masba ai ba mu da wurin iyo a cikin wannan kogi idan aka ce masba shine wuri wanda yake na iyo minas sibaha ne asibaha shine iyo kenan nutso a cikin teku a cikin ruwa shine suka ce malana filu jati hadhal bahri masba wato ba mu da wurin iyo a cikin wannan kogi wala fi sahilihi masra kuma ba mu da wata matafiya wato a gabarsa fa'arihi afkarana min alkaddi wa hanni il'atiyyata bin naqdi suka ce kai malam da Allah ka hutatar da tunaninmu min alkaddi game da wahala wa hanni il'atiyya wato ka daɗaɗa kyauta bin naqdi wato game da hannan tata ka san babu kyautar da tafi daɗi sama da kyautar da za a danka maka kai tsaye ba wadda za a yi alkawarin cewa je ka ka zo shine suka ce wa hanni ila atiya daɗaɗa kyauta bin naƙadi game da hannan tata ma'ana abin da kace za ka zo mana da shi zo mana da shi a yanzu wadda khizna ikhwanan yasibuna idza wasabta wa yusibuna matastasbatta matastasabta suka ce masa wadda khizna ikhwanan mai damu matsayin ‘yan uwa muke naka, ya sibuna waɗanda za su ringa tsalle su zabura, iza wa sauta idan ka zabura mu ma mu tashi, wa yusibuna waɗanda za su ringa sakautawa da lada matasta sabta a duk lokacin da ka nemi a saka. Minas sawab ne, fa'ad raka sa'atan, wato sai sun kuya kai wani ɗan zamani takaitacce sun maƙala sannan sai ya ce da su sam allakum wa ba'a na ji na bi ga abin da kuka nema fastamlumin ni wato ku rubuta shibta game da ni wankulu ni ku ciro wannan wasiƙa anni wato daga gona fasta muluminal imla ne fahiyya tumla alaihi bukratan wa asila fasta muluminni wato ku riki shibta minni daga gona wankulu ku ciro wannan wasiƙa anni wato daga gona farkonta kenan sai ya ce al'insanu sani'atul ihsani aiwatar da kyautatawa ita ce mutum ma'ana ka ce kyautatawa ita ce mutum duk mutumin da baya kyautata ma jama'a to ba mutum bane al'insanu sani'atul ihsani aiwatar da kyautatawa ita ce mutum wa rabbul jamili fi'ilun nadbi wato aiki na mai sauƙaƙa bukatunsa wa rabbul jamili shine tattali mai kyau mutumin da baya tsadadawa a wajen bukatunsa to wannan shine tattali mai kyau rabbu anan bi ma'ana a tarbiya domin dama yana daga cikin ma'anin rabb shine wato a tarbiya ar-rabb bi ma'ana al-murabbi min at-tarbiya ne wa huwa islahu shay'i wannan islahu al-amri shay'an fashai'an ila wato haddi kamalihi shine yace fi'ilun nadari aiki na mai kankanta bukatunsa wa rabbul jamili shine tattali mai kyau an gane ko mutumin da yake sauƙaƙa bukatunsa duk wanda baya sauƙaƙa bukatu to ba shi ba aje wani abu sai yace wa shimatul hurri zakhiratul hamdi ɗabi'ar ɗa na ƙwarai zakhiratul hamdi wato tanadin godiya tanadin yabo ma'ana shi ɗa na ƙwarai har abada baya manta alkhairin da aka yi masa kullum in ya haɗu da mutumin da ya kyautata masa sai ya yi yabo da shinshinawa an gane ko shine ya ce wa shi matul hurri alamar ɗa na ƙwarai zakhiratul hamdi wato tanadin yabo shi yabo baya karewa a gunsa game da wanda ya masa alkhairi in so ɗari kuka haɗu da shi sai ya yabe ka ya jinjina akan kyautatawar da kai masa wannan ita ce alamar ɗa na ƙwarai shi ne ya ce wa shi matul hurri alamar ɗa na ƙwarai zakhiratul hamdi wato tanadin yabo ko ka ce katihun yabo wa kasbu shukri tsururin godiya istismaru sa'ada wato shine neman cirar 'ya'yan itace na arziki neman cirar 'ya'yan itace na arziki wannan shine kasbu shukuri wato tsururtar godiya a rayuwa duk mutumin da yake so ya tsururci godiya a rayuwarsa to a kullum ya ringa famar tsinko 'ya'yan itaciya na wanda suke azurta jin daɗi a nan duniya da makoma lahira sai ya ce wa unwanul karami alamar karamci ta bashi bishiri wato sakin fuska da walwala duk wanda ka zo gunsa kaga yana walwala yana jin daɗi yana murna to wannan ita ce alamar karamci abinda ka zo da shi na bukata to ka sa rai insha Allahu za ka samu biyan bukatarka amma wanda ka zo gunsa ya ɗaure fuska ya sha kunu to karka yi tsammanin cewa za ka samu wani abu a gunsa karka yi tsammanin zai shafe ma hawayenka don haka shine anan ya ce wa unwanul karami alamar karamci an gane ko menene karamci kyauta kenan shine ya ce tabashirul bishiri wato sakin fuska da walwala sai ya ce wasti imalul mudara aiwatar da kyautata zama da jama'a yushibul musafa wato yana tace wato abuta duk wanda zai kyautata zama da jama'a to tabbas wato zai samu abokai shine yace wasti imalul mudara aiwatar da kyautata zama da jama'a yushibul musafa wato yana wajabta tacewar abokai wa aqdul mahabba ƙulla soyayya ya ƙatarin nusha wato yana hukunta yin galgadi ga masoyi duk wanda ya ƙulla soyayya da kai ya ƙulla ƙauna da kai to ka tabbata wannan ƙauna da ya ƙulla tsakaninka da shi ta hukunta cewa wajibi ne kai masa nasiha shine ya ce wa aqadul mahabba wato ƙulla ƙauna yaktabi nusaha yana hukunta yin galgadi ga masoyi wasilqul hadisi hilyatul lisani gaskiyar zance shine adan halishi an gane ko wasilqul hadisi hilyatul lisani gaskiyar zance shine adan halishi wa fasahatul mamdik wato fasahar zance sihirul albabi shine abin da ke tafiyar da hankulan jama'a wa fasahatul mandik fasaha wato ta zance ko ka ce fasahar halshe sihirul albabi shine ke tafiyar da hankulan jama'a wa sharakul hawa tarkon son zuciya afatun nufusi shine aibi na rayuka wa sharakul hawa tarko na son zuciya afatun nufusi shine aibin rayuka wa malalul khala'iki kosawa da jama'a kosawar jama'a wa malalul khala'iki kosawar jama'a shainul khala'iki shine aibin ɗabi'u an gane ko duk jama'ar da ka same su cewa suna da kosawa dandanan to wannan ka tabbata cewa ɗabi'arsu ɗabi'a ce mummuna ba a buƙatar ya zamanto mumini yana da saurin ƙosawa shine ya ce wa malalul kala'ik lafazin alkala'ik na farko jam'i ne na kalk na biyu ku jam'i ne na khalika shine ya ce wa malalul kala'iki wato ƙosawar jama'a shainul kala'iki shine aibi na ɗabi'u an gane ku ga ya can wa mahama ta kuni in damri in min khaliqati wa in khalaha ta khafa ala nasi tu'lami sai ya ce wa su'u tsamai wato mummunar kwadai yubayinul wara'a wato yana nisanta mutum ga tsantsanin haram duk wanda ya zamanto yana da mugun kwadai to wannan mummunan kwadai zai nisanta shi ga tsantsani abinda Allah ya haramta shine yace wasu ubbama'i yubayinul wara'a mummunan kwaɗai na nisanta ma'abucinsa gabarin tsantsani zamul hazamati lazumtar kyakkyawar ra'ayi zimamus salama shine ragama ta kubuta zamul hazama lazumtar kyakkyawar ra'ayi zimamus salama shine ragama ta kubuta wata ɗallubul masalibi neman laifin jama'a sharrul ma'ayib shine mafi sharrin aibuka an gane ku duk mutumin da shi ɗabi'ar shi kawai shi laifin jama'a yake nema to babu aibi wanda yake mafi sharri ga ɗan adam sama da wannan shine yace wata ɗallubul masalibi sharrul ma'ayibi neman laifukan jama'a shine mafi sharrin aibuka wata tabbu'ul atharati wato bibiyar tuɓa-tuɓai na aboki yudhibul mawaddat yana ɓata duk wata ƙauna da take tsakaninka da shi aboki ya yi tuntuɓe ka ringa bibiyar tuntuɓen da ya to wannan zai ɓata soyayya da take tsakaninka da shi masoyi in ya yi laifi ya yi kuskure kau da kai ake amanta an gane ko kau da kai ake amanta lafazin al'atharati jam'i ne na athara ma'ana tuntuɓe kenan shine yace wata tabbu'ul atharat ma'ana kenan kurakurai kusakurai shine yace bibiyar tuɓa-tuɓai na masoyi yulhidul mawaddat wato yana ɓata duk wata ƙauna lafazin yuzhir ga ya can cikin suratu shura fadar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa wannan wa wannan yake cewa wallazi nastajabu wannan wal wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahibatun inda rabbihim wa alaihim ghadab wa lahum azabun shadid ashahidu hujjatuhum dahibatu ubangiji ta'ala yace hujjar su batacciya ce shine anan yace yudhibul mawaddat wato yana bata almawaddat wato duk wata kauna sai yace wa khulusun niyya khulasatul adiyya tacewar niyya shine ainihin tacewar kyauta ma'ana duk mutumin da ya tace maka niyya akan wani al'amari to ka tabbata tankar ya tankaɗe ya rauraye daga cikin zaɓaɓɓiyar dukiyar shi ya ware wani kaso ya baka duk mutumin da zai tace maka niyya akan wani al'amari da ka gayyace shi to wannan tamkar ya tace wani abu daga cikin dukiyar shi zaɓaɓɓa ya ɗauka ya baka shine yace wa khulusun niyya khulasatul adiyya tace niyya shine ainihin tace kyauta sai ya ce wata hani atun nawali wato murnar kyauta samanin su'ali wato shine kudin roƙo duk mutumin da ya roƙe ka to in har yana so ya biya kudin wannan roƙo to ya yi murna game da abin da aka bashi amma mutumin da ka ɗauki kyauta ka bashi ya maida ka yayi kamar an shuka dussa kamar ba a yi komai ba to wannan bibiya kudin roƙon da yi ba an gane ku shine yace wata hani atun nawali murna ta kyauta samanin su'ali shine kudin roƙo kenan mutumin da aka masa kyauta yayi murna to ya biya kudin roƙon shi wata kalluful kulafi kallafa ma kai wahalhalu yusahilul khalafa yana sauƙaƙa mai gurbi ma'ana duk mutumin da ya ba da iya ƙoƙarinsa a kan lamarin da ya sa gaba to tabbas zai samu mai gurbi game da duk abin da ya rasa ma'ana zai samu abin da zai maye masa gurbi shine ya ce wa takalluful kulafi wato kallafa ma kai alkulafi wahalhalu lafazin alkulaf jam'i ne na kulfa idan aka ce kulfa ma'ana at-ta'abu wal mashaqqa shi yasa ai baligi ake ce masa mukallaf li annahu ma'murun bima fihi kulfa domin an umarce shi da abin da ke akwai wahala a cikin sa shine yace wa takalluful kulafi kallafa ma rai al-kulafi wa halhalu yusahhilu al-kalafa wato yana sauƙaƙa al-kalafa wato mai gurbi wannan yana ɗaukan ma'ana biyu ma'ana ta farko duk mutumin da ya kallafa ma kansa abubuwan da suka fi ƙarfinsa to yanzu ya kauce wani ya maye gurbin an gane ku ma'ana ta biyu duk mutumin da ya ɗora ma kansa wahalhalu akan abubuwan da wato shari'a ta shar'anta ma'ana ya zage damtse yana ƙoƙari akan yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a to wannan ƙoƙari da zai sauƙaƙa masa mai gurbi ma'ana ubangiji ta'ala zai maye masa gurbin da lada wanda yake mai yawa shine sai yake faɗa wa tayaqqunul ma'unati yusannil ma'una wato sakankancewa game da samun taimako yusannil ma'una yana sauƙaƙa wahala duk aikin da ka sa gaba mai wahala in dai kayi yaƙinin cewa akwai waɗanda za su kama maka to wahalar za ta sauƙaƙa amma duk abin da ka san babu wani wanda zai kama maka to wannan fa akwai wahala shine yace wata yaqulul mauna sakankancewa game da samun taimako yusannil mauna yana sauƙaƙa wahala wa fadlus sadri wato dadin shiga gaba game da al'amurra na jama'a sa'atu sadari shine yalwa ta zuciya duk mutumin da za ka ga lamarin jama'a shi zai shige gaban jagorance su a yi ƙoƙari a cimma manufa to he mutum wanda yake mai yalwar zuciya domin shi mutum mai kuncin rai kullum baya baya yake ba yadda za a yi mai kuncin zuciya ka same shi a gaba shine yace wa fadlus sadri dadin shiga gaba a cikin al'amurra na jama'a ya ce sa'atu sadari shine yalwa ta zuciya mutumin da yake da yalwa ta zuciya shine zaka same shi gaba a cikin dukkan wani lamari na jama'a baya ja da baya sai ya ce wazinatun ru'ati wato adam mahukunta shugabanni makatus su'ati shine yin ukuba ga annamimai an gane ko wato babu abin da yake kawatar da shugaba ya zamanto duk wasu annamimai masu gulma masu ɗauko zancen wani su kawo domin su ɓata jama'a to ya yi musu ukuba wannan shine adan shi shine ya ce wannan wazinatun ru'ati wato adam shugabanni makatus su'ati wato yin ukuba ga annamimai sai ya ce wa jaza'ul mada'i wato sakamakon yabo basul mana'i shine watsa kyautuka duk wanda ya zo ya yabe ka ya ziga ka to ka watsa masa kyauta ka ɗauka ka yi ta ɗaiɗaita masa shine ya ce wa jaza'ul mada'i wato sakamakon yabo da zigawa basul mana'i wato watsa kyautanni wa maharul wasa'il ya ce sadakin kama kafa tashfi'ul masa'il wato biyanta abin da aka roƙa an gane ku sadakin kama kafa tashfi'ul masa'il wato biyanta abin roƙo ma'ana idan mutum ya kama kafa da wani ya turo shi gonka ya nema masa alhurma na cewa a taimaka masa to in abu ɗaya ya nema ka ba da biyu wannan biyu da ka bada shi cikin wannan kama kafa lafazin wasa'il jam'i ne na wasila wa maharul wasa'il sadakin kama kafa yace tashfiqul masa'il biyanta wato abun roko in ɗaya aka nema to ka bada biyu sai yace wa majlabatul ghawayat istigraqul gaya abin da ke janyo hallaka wato shine dirmiyar da ƙarshe misali wannan mota a ƙa'ida da bature ya yi ta tan arba'in take ɗauka in ma an mata lodi na ƙarshe a ɗora mata tan arba'in da biyar kai sai ka ɗora mata hamsin to wannan shine yake janyo hallaka an gane ku duk abin da aka wuce iyakarsa to tabbas an hau kadarku wanda yake na jinyo hallaka shine yace wa majlabatul gawaya wato abin da ke janyo hallaka istigraqul gaya wato shine dirmiyar da ƙarshe kenan abu a kai ƙarshensa shi yasa ai a kullum shi bature sai ya ɗan rage wani abu idan ya yi abu kaza ne zai ɗauka to a kazakin sai ya ɗan rage sai ya ce ka taɓa ganin bature ya cika kwalba gaba ɗaya har baki in ya yi ta sai ya bar ɗan wurin da za ta ringa lumfasawa shi yasa ai galibi in abu ne mai gas in aka cika ta habbaki to wata rana za ka ga ta yi bindiga ta watsi yanzu misali tayar abin hawa mota ko babur ko keke kilo na kowace a bature ya auna kilo kaza ake sa mata to matukar za ka wuce wannan kiloluwa to za ka janyo hallaka ne abin zai iya darewa gaba daya shine yace wa majlabatul gawaya wato abin da ke janyo hallaka istiqraqul gaya shine dirmiyar da karshe sai yace wa tajawuz wa tajawuzul haddi yukillul hadda wato ketare iyaka yana da kusar da kaifi wa tajawuzul haddi ketare iyaka yukillul hadda wato yana da kusar da kaifi duk kuzarin mutum an gane ko matukar yana dora ma kansa abin da ya wuce iyaka to zai dakushe ya watsar ya dena sai ya ce wa ta'addila adabi yuhbidul quraba wato ketare ladabi na shari'a yuhbidul quraba yana zubar da wato ladan ibada azhar nawa aka ce mi raka'a hudu idan ka ce kai biyar za ka yi ko shida ko bakwai ko takwas to Allah ba zai karba ba shine yace wa ta'addil adabi ƙetare ladabi na shari'a yuhbidul qurab wato yana zubar da ladin ibada wata nasir hukuk manta haƙuƙuwa na jama'a yunshi'ul uquq shi ke farar da saɓani duk mutumin da ya manta haƙuƙuwan da ke kansa na jama'a to tabbas saɓani tsakanin shi da wannan jama'a zai faru shine yace wata nasir hukuk yunshi'ul uquq manta haƙuƙuwa na farar da wato saɓani sai ya ce wata hashin riyabi nisantar ababen tuhuma yarfa'ur rutaba yana ɗaukaka daraju na mutum duk mutumin da yake nisantar ababen da za a tuhumce shi to wannan zai ɗaukaka darajar shi a cikin jama'a lafazin arriyab jam'i ne na riba wata hashin riyaba nisan wata hashin riyabi nisantar ababen tuhuma yarfa'ur rutaba yana ɗaukaka daraju na mutum wartifa'ul akhdari wato ɗaukakar daraju biktihamil akhdar tana tare da kutsa wurare waɗanda suke na haɗirra na hadari duk wanda yake kutsa wurin hadari to ya tabbata darajar shi za ta ɗaukaka misali kamar soja a fagen hama idan ya kutsa gun hadari idan aka dawo gala ake ƙara masa girma ake ƙara masa shine yace wartifa'ul akhdar ɗaukaka ta daraju biktihamil akhbar tana tare da kutsa wato wuraren hadari wa tanawuhul aqdari ɗaukaka ta daraju bimuwatatil aqdar tana tare da dacewar alkadari na Ubangiji. An gane ko? Wata nauwuhul akadar wato ɗaukaka ta daraju bimuwatatil akadar wato tana tare da wato shine alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda kaga ya samu matsayi ya samu daraja to tun can Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara masa. Sai ya ce wa sharaful a'amali wato ɗaukakar ayyuka fi taqsiril amali tana cikin takaita gurace-gurace duk wanda yake son aikinsa ya ɗaukaka ya yi kyau to dole ya takaita guri shine yace wa sharaful amali ɗaukakar ayyuka fi taqsiril amali tana cikin takaita gurace-gurace wa idalatul fikra tanqihul hikima tsawaita tunani shine tacewar hikima an gane ko duk abin da za ka yi ka tsaya ka yi dogon tunani tunani mai zurfi to wannan shine zai tace maka hikima abin da za ka zo da shi zai yi daidai da abin da ake bukata daman ya ka ce alhikima shine wabu shay'in fi mahallihi la'iki bihi aza abu a gunsa wanda ya dace da shi shine hikima a hausa ana kiranta gwaninta kenan shine yace wa idalatul fikra tsawaita tunani tanƙihul hikima shi ke tace wato hikima wa ra'asun ri'asa ƙololuwar shugabanci tahazzubu siyasa shine tace iya tafiyar da jama'a idan aka ce a siyasa shine iya tafiyar da jama'a an gane ko wannan kuma shine ƙololuwar shugabanci duk wanda za a ce shugaba ne ya iya jagoranci to a same shi da cewa ya iya tafiyar da jama'a duk shugaban da baya iya tafiyar da jama'a ba shugaba ba ne wa ra'asun ri'asa ƙololuwar shugabanci ta haddubu siyasa wato shine tace iya tafiyar da jama'a wa ma'alla jajati tulgal haja tare da gaddama tulgal haja ake jefar da bukata an gane ko wa ma'allajajati tulgal haja tare da jayayya ne ake jefar da bukata ko kuma wa ma'allajajati tulfal haja kamar yadda a wata nuska akan samu tulfa wa ma'allajajati kenan tare da zurfafawa naci tulfal haja ake samun bukata duk wanda ya sa bukata gaban matukar zai zurfafa ya nace to insha Allahu zai cimma bukatarsa zai cimma burinsa wa ma'allajajati tare da jayayya ita ce gardama tulgal haja ake jefar da bukata ko kuma wa ma'allajajati tare da zurfafawa da nacewa tulfal haja ake samun biyan bukata wa inda la'aujali ta tafadalun rijalu agun ababen tsoro mazaje suke fifitar juna an gane ko ba a sanin maza sai idan abun tsoro ya tunkaro wanda ya sha da baya raki wannan ba namiji ba ne ba an gane wanda zai shiga gaba kuma ya fi wanda zai sha daga ya tsaya ba tare da ya ja ba wanda zai shiga gaba wannan shi ne za mu iske a cikin wata makama ina ji ta hamsin ba ɗaya ce a sasaniya inda yake koya ma ɗan shi roƙo a cikin ladabin da yake ba shi yake ce masa yake cewa alaika bil ikidami walau ala dirgami ya ce ya kai ɗana ka lazimci shiga gaba ko da zaki ne za a tunkara karkasha da baya alaika bil ikidami walau ala dirgami shine anan yace wa indal aujali agun ababan tsoro ta tafadalur rijalu wato mazaje suke fifitar juna lafazin al-aujali jam'i ne na wajal innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum sai yace wa bi tafadulil himami tatafawatul qiyamu wato a sababin fifita ta himmomi wato daraju suke bambanta duk wanda ya fi ka himma maɗaukakiya to darajarsa za ta fifici taka wa bi tafadulil himami a sababin fifitar wato himmomi da tafawatul qiyam wato daraju suke bambanta lafazin qiyam jam'i ne na kima sai ya ce wa bi tazayyudis safiri yahinu tadbiru wato a sababin daɗa ma jakada kenan ɗan aiki ya hinu tadbiru wato tafiyar da lamari yake rauni yanzu misali idan wani ya aiki yaro ya ce masa je ka wuri kaza ka sayo min kaza sai wani ya ce a yaka ni ma ka biya wuri kaza ka sayo min kaza wani ya ce a kai ma ni ma ga ka sayo min kaza to tafiyar da lamarin zaka ga yayi rauni sai ya muku kwado abinda ake bukata sai ka gaba shi bane ba to duk lokacin da shi ɗan aike ko ka ce jakada ya zamanto al'amurra sun daɗa a kan shi sun yi yawa to lamarin da aka ba shi za ka ga yayi rauni ko kuma shi ɗan aiken ne ya daɗa wani abu sama da abin da aka ba shi an gane ko to wannan yakan janyo rauni a wajen tafiyar da lamarin shine ya ce wa bi tazayyudis safiri a sababin daɗawa daɗuwa ta asafir ma'ana jakada ko ka ce ɗan aike ya hinu tadbiru tafiyar da lamari yake yin rauni sai ya ce wa bi khalalil ahwali a sababin lalacewar halaye ta tabayyanul ahwalu ababan tsoro suke bayyana wa bi khalalil ahwali a sababin lalacewar halaye ta tabayyanul ahwalu ababen tsoro wato suke bayyana lafazin ahwal jam'i ne na haul an gane ko bi ma'ana al-khawf wal faza sai yace wa bi mujabi sabari samaratun nasri wato da gwalgwadan daukan hakuri samaratun nasri ake samun ƴaƴan itaciya na nasara tun mutumin da ya dau hakuri akan lamari to tabbas zai ci nasara akan abin da ya sa gaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa anna ma'an wa anna ma'an wa anna ma'an nasri wa anna ma'as sabri ko wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra shine yace wa bi mujabis sabri wato da gwalgwadan daukan hakuri samaratul nasri wato ake samun ‘ya'yan itaciya wato na nasara. Wasu hikakul ihimadi bi hasabi jihadi wato cancantar yabo da shinjinawa yana tare da gwalgwadon ƙoƙarin mutum. Iya ƙoƙarinka iya yaban da za a yi maka da jinjinawa. Wasu hikakul ihimadi cancantar yabo da jinjinawa bi hasabi ijtihadi yana ƙarƙashin gwalgwadon wato ƙoƙarin mutum wa wujubul mulahazati lazimtar waiwayen baya kifa'ul muhafaza wannan shine sakamakon kiyayewa duk mutumin da a tafiyarsa yana waiwaye to insha Allahu ta'ala zai sami tsaro da kariya game da duk wani abu wanda yake tsoro shine yace wa wujubul mulahaba wato lazumtar waiwaye kifa'ul muhafaza shine sakamakon kiyayewa wa safa'ul muwali bi ta'ahudil mawali yace wa safa'ul muwali wato tacewar soyayya ta almuwali masoyi bi ta'ahudil mawali tana tare da bibiyar almawali wato sune barwai ma'ana idan kana da masoyi idan kana so ƙaunar da take tsakaninka ta tace to ya zamanto makusantan shi ya zamanto kana bibiyarsu duk wanda ka kula da nashi to zai tabbata cewa kai masoyin shi ne an gane ku shine ya ce wa safa'ul muwali tacewar soyayya ta almuwali masoyi bi ta'ahudil mawali kenan tana tare da bibiyar almawali wato makusantan shi ga yacin wa inni khibtul mawaliya sai ya ce wa tahallil muru'at wato adam mutunci bi hifzil amanat yana tare da kiyaye amanoni wa tahallil muru'at wato kawa ta mutunci bi hifzil amanat tana karkashin kiyaye amanoni waqtibarul ikhwani bi takfifil ahzani jarraba yan uwa kasan dan uwa wanda yake na kwarai na hakika to yana tare da bi takfifil ahzani wato sauƙaƙa bakkan ciki mutumin da ka fada cikin damuwa yayi tsaye tsayin daka domin agaza maka game da fita daga cikin wannan kunci to ka tabbata cewa wannan shine dan uwanka na hakika shine yace waqtibarul ikhwani jarraba yan uwa kenan ka gane ɗan uwa na ƙwarai na hakika bi takfifil ahzani yana tare da sauƙaƙa wato bakkan ciki duk wanda ya yi ƙoƙarin sauƙaƙa maka abin da ya same ka na matsala ya ka maka taimako da agaji to ka tabbata shi ne ɗan uwa sai ya ce wa daf'ul a'da'i bi kaffil awidda wato ishe makiya yana tare da tafin wato masoya an gane ko wa daf'ul a'ada ishe makiya na kasancewa bi kaffil awidda wato da tafin masoya an gane ko sai ka hada tafin masoya su ne suke ije maka wato makiya wamtihanul uqala'i bi muqaranatil juhala jarraba masu hankula yana kasancewa bi muqaranatil juhala a sababin hada su da wawaye ba ka gane mai hankali sai ka hada shi da wawa an gane ko kamar yadda wani mawaki yake cewa bi yuddiha ta tabayyanul ashiyaw wamtihanul uqala jarraba masu hankali bi muqaranatil juhala yana tare da hada wato sune jahilai wa tabassurul awaqib nura da ƙarshen lamari yu'minul ma'adib yana amintar da hallaka duk lamarin da za ka tsaya ka yi nazari ka lura da ƙarshensa to insha Allahu za ka amuntu game da hallaka amma duk wanda baya nazari game da ƙarshen al'amari to ba wuya zai iya fadawa cikin abin da zai hallakar da shi shine yace wa tabassurul awaqib nura da ƙarshen lamari yu'minul ma'aqib shi yake amintar da mutum game da hallaka wattiqa'un shun'a wato kiyayar abin alawadai yanshur shi ke watsa kyakkyawan wato labari wattika ushun'a kiyayar ashun'a shine aibi kenan kayan alawadai yanshur sum'a wato shi yake watsa kyakkyawan labari na mutum a cikin jama'a duk mutumin da ya kasance yana taka tsantsan yana kiyaye abin da za a yi masa Allah wadai to wannan shine abin da zai watsa kyakkyawan labarin shi a cikin jama'a domin aka ce as-sum'a yana daukan kyakkyawan labari yana daukan mummunan labari to anan sai ce wattiqa'un shun'a wattiqa'u shun'a kiyayar aibi da kayan alawadai yanshuru sum'a shi ke watsa kyakkyawan labari na mutum a cikin jama'a wa qubuhul jafa'i mummunar wauta yunafil wafa'a yana kure alwafa'a cika alkawali an gane ko wa qubuhul jafa'i mummunar wauta yunafil wafa'a wato yana kure cika alkawali ma'ana duk mutumin da ya zo maka mummunar wauta to abin da kai niyyar bashi ma sai ka daina sai ya ce wa jauharul aharari kyawun ‘ya'ya na gari kyawun ‘ya'ya na ƙwarai inda asirari ana samun shi a gun taskance asiri ba ka sanin ɗa na ƙwarai sai mutumin da in kun yi sirran da shi ba za ka taɓa ji a bakin wani abun wani shi ne ce wa jauharul aharari wato kyawun ‘ya'ya na ƙwarai inda asirari ana samun shi a gun taskance asiri sun maƙala sannan sai ya faɗa sai ya ce hazihi mi'ata lafza wato wannan lafazi ne mai tan ma'ana lafazi ɗari biyu ne ta hatawi ala adabi wanda wannan lafazi mai tan ya tattaru ne ala adabin a bisa ladabi daga cikin ladabba waɗanda suke na shari'a wa izatin da galgadi sai ya ce faman saƙa ha hazal masaƙa duk wanda yake nihin kora ta wannan makura an gane ko daga farko zuwa ƙarshe falamira a kar da ya gardama wala shiƙaƙa kuma kar ya saba wa man rama aksa qalibiha duk wanda ya nemi sun kuyar da mulinta ma'ana wa an yaruddaha ala aqibiha ya dawo da ita a bisa ƙarshenta ma'ana daga ƙarshe ya kamo zuwa farko shine yace fal yaqul sai ya faɗa ya ce al'asraru inda al'aharari wa jauharul wafa'i yunafil jafa'a wa ƙubuhu sum'ati yanshur shuna'a kenan a nan idan ka ɗauka daga ƙarshe sai ka ce al'asraru inda al'aharari kenan taskance asiri a gunwa ake samun shi a gun ‘ya'ya na ƙwarai sai ka ce wa jauharul wafa'i kyawun cika alkawali yunafil jafa'a yana kore duk wata wauta wa qubuhu sum'a mummunan labari yanshur shun'a shine yake watsa wato duk wani aibi wattiqa'ul ma'atib yu'minul awaqib wa tabassurul juhala'i bi muqaranatil uqala' وامتحان الأوداء بكف الأعداء ودفع الأحزان بتكفيف الإخوان واختبار الأمانات بحفظ المروءات وتحلي الموالي بتأهد الموالي وصفاء المحافظة كفاء الملاحظة ووجوب الاجتهاد بحسب الإهمال واستحقاق النصر ثمرة الصبر وبموجب الأحوال تتبين الأحوال وبخلل التدبير يهن السفير وبتزيد القيم تتفاوت الهمم وبتفاضل الرجال تتفاضل الأوجال وعند الحاجة تلقى اللجاجة ومع السياسة تهذب الرئاسة ورأس الحكمة تنقيه الفكرة وإدالة الأعمال في تكسير الأعمال وشرف الأقدار بمواتاة الأقدار وتنوه الأخبار باقتهام الأخبار وارتفاع الرتب برفع الريب وتحاشي الحقوق ينشئ الحقوق وتناسي القرب يهبط الأدب وتعدي الحد يكل الحد وتجاوز الغاية استغراق الغوايا ومجلبة المسائل تشفيء الوسائل ومهر المنائه بث المدائه وجزاء السؤات مقت الرؤات وزينة الصدر سعة الصدر وفضل المؤونة يسن المؤونة وتيقن الخلف يسهل الكلفاء وتكلف السؤال ثمن النوال وتهنئة الأدية خلاصة النية wa khulusul mawaddati yudhibul atharati wa tatabbu'ul ma'ayibi sharrul mathalibi wa tadallu'us salamati zimamul hazamati والتزام الورع يباين الطمع وسوء الخلائق شين الخلائق وملل النفوس آفة الهوى وشرك الألباب سهر المنطق وفصاحة اللسان هلية الحديث وصدق النصح يقتضي المحبة وعقد المصافات يوجب المداراة واستئمال البشر تباشير الكرم وعنوان السعادة استثمار الشكر وكسب الحمد ذخيرة الحر وشيمة الندب فعل الجميل ورب الإحسان صنيعة الإنسان shine anan yace faman saqaha hadhal masaka duk wanda ya kora ta yake nihin ya kora ta hadhal masaka wannan makura falami ra'a kar ya yi gaddama wala shiƙaƙa kuma kar ya saba an gane ko wannan daidai yake fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj fala mira'a wala shiƙaƙa sai ce wa man rama aksa qalibiha duk wanda yayi nihin sunkuyar da mulinta wa an yaruddaha ala aqibiha ya dawo da ita a bisa ƙarshenta falyakul sai ya ce al'asraru inda al'aharari wa jauharul wafa'i yunafil shafa'a wa ƙubuhus sum'ati yanshurus shun'a thumma ala hadhal mashabi malam yace sannan a bisa wannan magudana falyasahabha wato ya gudanar da ita yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar thumma ala hadhal mashabi yace sannan a bisa wannan hanya kenan ta gudanarwa fal ya sahabha yace ya jata wala yarhabha kada ya ji tsoronta an gane ko kar ka ji tsoron komai cewa ma'ana za ta canza ko wani abu a hatta ta kuna khatimatu fiqriha wato har ƙarshen tsarinta ya kasance wa akhiratu durariha da ƙarshen gwalagwalanta kenan sai ya zamanto wa rabbul ihsani sani'atul insani an gane ko karshen kenan haka zai zamanto wa rabbul ihsani sani'atul insani qala rawi marwaycin yake fada falamma sada'a bi risalatihi al-farida wa umluhatihi al-mufida lokacin da ya tsago da wannan wasiƙa tashi ɗaya-ɗaya wadda take ƙayatacciya wa umluhatihi da wannan daddaɗin zancensa almufida wanda yake mai fa'idantarwa alimna kaifa ya tafadalu da insha'u sai muka sani yadda wato zance yake fifitar juna ashe shi zance ba ɗaya ba ne wani ya fi wani ya ce alimna a lokacin nan sai muka yi sani muka yi sani kaifa ya tafadalu da insha'u yadda wato kagazance yake fifitar juna wa annal fadla kuma muka yi sani lalle kyauta biyadillahi a hannun Allah take yu'tihi man yasha shi yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa thumma atalaqa kullum min nabi zailihi kowanne daga cikin mu sai ya ratayu da gizar mayafinsa wa falaza lahu filzatan min nailihi ya yanka masa wani yanki na musamman daga cikin kyautarsa fa a ba ƙabula filzati ya ce ni kam sai ya ƙi karɓar kyautata waƙala sai ya ce lastu arza'u talamizati ya ce ni ban zamanto ba mutumin da ke tauye ma almajiransa abin da yake gunsu ai abu da kumya in karɓa abin da yake hannun almajirina ya ce lastu arza'u talamizati ya ce ni ba na tauye ma almajirai na abin da ke hannunsu faƙultu lahu sai na ce da shi kun a ba zaidin ala shuhu bi sahanatika wa nudu bi ma'i wajinatika na ce Allah ya sa ka zamanto kai ne abu zaidi an gane ko kun a ba zaidin kamar yadda maza Allah sallallahu a hadisi na Ka'ab ibn Malik lokacin da ya hango wani yana yake cewa kun a ba kai sama ma'ana fata ne addu'a ne Allah ya sa a ce wane ne shine yace kun aba zaidi Allah ya sa abu zaidi ne Allah sa kai ne Abu Zaidi ala shuhubi sahanatika a bisa jirkitar kamar ka wa kashe wannan wa nudubi ma'i wajinatika wato da kafewar wato ruwan kumatinka faƙala sai ya ce ana huwa ni ne kwashi faƙala sai ya ce ana huwa ni kam ni ne abu zaidi na birnin saruja ala nuhuli a bisa ramata yadda ka sanni wa kuhuli da ke ƙasata wa ƙashafi muhuli wato da jirkitar wato kuhuli wato muhuli wato fari na muhuli jam'i ne na mahal ma'ana fari kenan kekashewar ƙasa duka dai anan kinaya ce ma'ana game da kanjamewar jikinsa yace ana huwa ni ne shi ala nuhuli a bisa ramata wa kuhuli wato da kekashewa ta an gane ku in aka ce kahal kuhuli wato kahal shine fari fari haka kuma shine mahal yace wa kashafi wato da jirkita ta muhuli wato shine kekashewa ta fa akhadtu fi tasribihi wato sai na haɗu game da yi masa rarauka alata shariƙihi wa tagaribihi wato da yin gabacin duniya da yammacinta a wajen tafiye-tafiye ga can wannan la tasriba alaikum yau shine yace fa akastu sai na haɗu fi tasribihi wato game da yi masa rarauka ala ta sharikihi a bisa yin gabas kinsa wata garibihi da yin yamma fa haulaka sai ya ce la haula wala quwwata illa billah wastarja'a yayi istirja yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma anshada sannan sai ya saku waka min qalbin muja wato game da wata zuciya wadda take mai radadi mai ciwo shine yake cewa صلى الزمان علي أضبا ليروأني وأهد غربا واستل من جفني كراه مراجما وأسال غربا وأجالني في الأفك أطوي شرقه وأجوب غربا فبكل جو طلعة في كل يوم لي وغربا وكذا المغرب شخصه متغر وكذا المغر مغرب شخصه متغرب ونواه غربا يجي صلى الزمان علي أضبا يجي الزمان زمني يجي صلى شيني يزاري أضبه كان سكلنسا تشي دجيني ناوش علي أكينا وأحد كما يواسا garbahu kaifin kan sakalinsa da ya ru'a ni don ya razanar da ni wastalla ya tuɓe karahu baccinsa min jafani wato daga kogon idanuna muragiman wato yana mai turmuzar da hanci na wa'asa da garba kuma ya tsiyayar da garbahu fangalinsa na hawaye a kaina wa asala wato ya gudanar da garbahu fangalinsa ko ka ce gugansa na hawaye ma'ana shine ya sanya ni kuka wa ajalani zamani shine ya yawuta ni fil ufuki wato a cikin sasannin duniya adwi sharqahu ina nade gabacin duniya da tafiya wa ajubu garba kuma ina sare yammacinta da kai kawo yace fa bi kulli jawrin a kowane sasanni daga cikin sasanni a kowane shashe daga cikin sasannin duniya ya ce ina da ɗal'atun hudowa an gane ko fi kulli yaumin ya ce fa bi kulli jawin a kowane shashe daga cikin sasannin duniya ɗal'atun liwa garba ina da hudowa da fakewa fi kulli yaumin a kowane yini ya ce wa kazal mugarribu ya ce haka wato mutum wanda yake mai nisa da gida shaksuhu mutagarribun wato gangan jikinsa mutagarribun wato mai lazantar bakunci ne wani wahu garba kuma niyyar shi wato mai nisa ce mutagarribun yasa ko mutagarrabun wa shaksuhu mutagarribun ko jikinsa ya ce mutagarribun mai lazantar bakunta ne wani wahu garba kuma niyyar shi mai nisa ce shi kullum cikin tafiya yake thumma walla sannan sai ya juya baya ya jurru idifaihi wato yana jan sasanninsa ma'ana yana wata tafiya ta takama ga can saniya idifihi liyudilla an sabilillah shine yace thumma walla sannan sai ya juya baya ya jurru idifaihi wato yana gudanar da idifaihi sasanninsa wa yaqtiru biyadaihi kuma yana rauda hannuwansa ma'ana tafiya dai ta nuna isa da jiji da kai wa nahanu baina multafitin ilaihi mu kam muna tsakanin mai waiwaye zuwa gare shi wa mutahatifin alaihi da mai nadama akan rabuwa da shi thumma lam nalbas yace sannan ba mu zau ba mu yi jinkiri ba an halalnal huba yace sai muka kunce igiyar zama wata farraƙna a yadiyarsa ba a yadiyarsa ba wato muka rarraba muka karkasa wato ni'imomi na kwarin saba wanda Allah ya kissanta mana su a can cikin suratu saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal ari wa baddalnahum bi jannatayhim jannatay ذواتي أكل خمد وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بائد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur ma'ana su waɗannan ƙabilu ne guda goma wanda da suka yi butulci game da ni'imar da Allah ya musu Allah ya ɗaiɗaita su ƙabila shida suka koma ƙasar Yaman hudu kuma suka koma birnin Sha shine a nan kinaya ce yake ma'ana muka watsu irin yadda waɗannan ƙabilu suka watsu kowa ya kaɗi gabansa shine yace sun malam nalbas yace ba mu yi jinkiri ba an halalinan huba wato sai muka kunci igiyar zama wata farraƙna a yadiyarsa ba wato muka karkasa ni'imomi na kwarinsa ba ma'ana kowa ya kaɗi gabansa nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك